بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan darussa masu albarka darussan da muke bayani akan hadisai waɗanda suka zo a cikin riyadu salihin da kuma manoninsu muna nan muna bayani akan hadisan dujal da kuma hadisan da suke da alaƙa da tashin alkiyama sai lokaci halarsa yanzu za mu tashi daga hadisin rabi'i bin hirash قال رحمه الله وعن ربعي بن حراش قال انطلقت مع أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال له أبو مسعود حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال yake cewa an rawaito daga rabbi ibn hirash yake cewa mun tafi tare da abu mas'ud al-ansari zuwa huzaifa bin yaman sai muka ce masa ya ba mu labarin abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan dujal
فقال إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق yake cewa dujal zai fito a tare da shi akwai ruwa da kuma wuta abin da mutane suke ganin sa ruwa to wuta ce mai konawa
وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب abin da kuma mutane suke ganin sa wuta a zahiri to ruwa ne mai sanyi mai daɗi
فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب duk wanda ya riski dujal daga cikin ku to ya fada cikin abin da yake ganin sa wuta ne a tare da dujal saboda wannan abin da kuke gani a matsayin wuta to ruwa ne mai daɗi mai kyau
فقال أبو مسعود وأنا قد سمعته متفق عليه abu mas'ud yake cewa ni ma na ji irin wannan hadisin bukhari da muslim ne suka rawaito وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi dan amr bin al-as Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما dujal zai fito a cikin al'umma ta sai ya zauna tsawon arba'in Ah, wanda ya rawaito hadisin yake cewa ban sani ba kwana arba'in ne ko wata arba'in ne ko kuma kwana arba'in ne amma dai a wasu ruwayoyin ah, ya zo cewa kwanaki arba'in ne haka ya zo a wasu ruwayoyin daga annabi sallallahu alaihi wasallam
فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيطلبه فيهلكه sai Allah maɗaukacin sarki ya aiko da Isa ɗan Maryam sai ya nemi inda dujal yake sai ya kashe shi.
ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة Sannan mutane sai su zauna tsawon shekaru bakwai babu adawa a tsakanin mutane.
ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته Sannan Allah maɗaukacin sarki zai turo wata iska mai sanyi daga Sham wacce ba za ta bar wani mutum wanda a cikin zuciyarsa akwai kwatankwacin ƙwayar zarra na imani ba face sai ta ɗauke ransa.
حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه
Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan da a ce ɗayan ku zai shiga cikin hantar dutse to da sai ta shiga ta ɗauki ransa ma'ana ya shiga can ƙololuwar cikin dutse to da sai ta shiga ta abin nan ɗinsa.
فيبقى شرار الناس فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع نعم.
لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai ya zama waɗanda suke mafi sharri su ne za su wanzu a bayan ƙasa za ka gansu suna kama da tsuntsaye wajen saurin ah, neman mata da kuma eh, son a biya bukata da mata sannan kuma a wajen wauta da ɓanna suna yin kama da namun daji ba su san abu mai kyau ba kuma ba sa yin inkarin abin da yake mummuna mana ana rayuwa mara kyau
فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون sai shaidan ya zo musu a wata sifa ta daban sai ya ce musu ba za ku amsa ba فيقولون فما تأمرنا sai su ce me kake umartar mu da shi فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم na'am annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sai shaidan ya umarce su da bauta wa gumaka alhali kuma a lokacin arzikinsu yana zubowa mana suna cikin yalwa da kuma arziki wanda yake zuwa musu amma duk da haka sai shaidan ya umarce su da bauta wa gumaka ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا sannan sai a yi busa a cikin ƙaho babu wani wanda zai ji wannan busar face sai ya ajiye fata kunnensa guda ɗaya ya ɗaga guda ɗaya
وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس حوله annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon mutumin da zai fara jin wannan busa shine wani mutum ne wanda yana cikin gurin abin nan ɗin raƙuminsa mana yana cikin gurin da raƙuminsa yake kawai sai ya ji wannan ƙarar ta busa saboda haka sai ya hallaka mutanen da suke kusa da shi su ma sai su hallaka ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sannan Allah madaukakin sarki zai sauko da wani ruwa wanda ruwan nan yayi kama da yayyafi sai Allah madaukakin sarki sai ya tsiro da cukkunan mutane sannan sai Allah madaukakin sarki ya kaddara a sake yin wata busar sai kaga mutane duk suna miƙe ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون sannan sai a ce da mutane ku yo gaggawa zuwa ubangijinku a ce da mutane a tsayar da su saboda za a tambaye su ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق yake cewa sai a ce a fito da waɗanda za su tafi wuta sai a tambaya daga nawa za a fitar sai a ce duk mutum dubu a fitar da mutum ɗari tara da casa'in da tara a tura su da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan yinin shine yinin da yake sanya yara su yi furfura kuma shine yinin da ake yaya ƙori رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
an karɓo daga Anas Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة babu wani gari fa sai sai dujal ya shige shi in ban da Makka da Madina وليس نقض من أنقابهما إلا عليه الملائكة صافين تحرسهما فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج منها يخرج الله منها كل كافر ومنافق annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata kafa daga cikin kafofin shiga madina da makka face sai akwai mala'iku waɗanda suke kare su yake cewa sai shi dujal ya tsaya a wani guri da ake ce masa sabaha saboda haka sai madina ta yi wata raurawa ta inda za ta raurawa har sau uku da ganin duk wani kafiri da munafiki sai su fita su tafi wajen dujal amma dai shi ba zai iya shigowa ciki ba رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga anas dan malik yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة
yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum dubu saba'in daga cikin yahudawan asbahan za su bi dujal a lokacin da za su bi shi din suna sanye da wasu kaya ah, wasu barguna waɗanda ake ɗora su a kafaɗu
رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أم شريك رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول an karɓo daga ummu sharik Allah ya yarda da ita ta ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa لينفرن الناس من الدجال في الجبال mutane za su gudu daga dujal su je su hahau duwatsu رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال an karɓo daga imran dan hussein Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ما بين خلق آدم صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال tun daga halittar annabi adam har zuwa tsayawa alkiyama babu wani al'amari da ya fi girma fiye da dujal رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu sa'id al-khudri daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين dujal zai fito sai wani mutum daga cikin muminai sai ya fuskance shi
فيتلقاه المسالح مسالح الدجال sai yan leƙen asirin dujal sai su haɗu da shi فيقولون له إلى أين تعمد sai su ce da shi ina za ka je فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج sai ya ce ina so na je wajen wannan da ya fito ne فيقولون له أو ما تؤمن بربنا sai su ce masa yanzu kai baka yi imani da ubangijinmu ba ne فيقول ما بربنا خفاء sai ya ce ai ubangijinmu ba ya ɓuya فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه
sai su ce to ai kawai ku kashe shi sai wasu daga cikin su ce to ai kun manta ne ubangijinku ya hana ku kashe wani ba tare da izininsa ba
فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم sai su tafi da shi wajen tujal saboda haka wannan bawan Allah mumini idan ya ga tujal sai ya ce ya ku mutane tabbas wannan shi ne fa tujal ɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin sa ya kuma ambace shi
فيأمر الدجال به فيشبه فيقول خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا Tujal zai umarni da cewa a tafi da wannan mutumin a je a cici masa ciwo a yi masa duka a bashi kashi saboda haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan zai jawo a buɗe bayansa da kuma cikinsa saboda tsananin duka ana cikinsa zai buɗe haka bayansa ma zai buɗe saboda tsananin duka فيقول أو ما تؤمن بي فيقول أنت المسيح الكذاب sai shi dujal ya ce da mutumin har yanzu baka yi imani da ni ba sai ya ce eh kai ne masihu mana makaryaci فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما yake cewa bayan nan sai masihu dajjal ya yi umarni a sanya zarto daga samansa a raba shi gida biyu har zuwa ƙafarsa sannan sai shi dujal ya tafi a tsakanin wannan mutumin bayan nan sai ya ce masa tashi sai mutumin nan ya tashi sai ya haɗe ثم يقول له أتؤمن بي فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة sannan sai ya ce masa ka yi imani da ni sai ya ce wallahi babu abin da na ƙara game da kai sai basira ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل الله ما بين رقبته إلى ترقوته نح- نح- نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا yake cewa bayan nan sai shi wannan ah, mutumin mumini ya ce ya ku mutane daga yanzu fa ba wani wanda dujal zai iya sake irin yadda ya yi da ni babu wani wanda dujal zai iya sake masa irin abin da ya yi da ni sannan sai dujal ya ɗauke shi domin ya yanka shi sai allah maɗaukakin sarki ya sanya tsakanin wuyansa zuwa eh, karankarmarsa Allah maɗaukakin sarki ya sanya wani abu na tagulla ta yadda ba zai yanku ba gurin sai ya zama cewa ba zai iya yanka shi ba فيأخذ بيديه ورجليه فيقذفه فيقذف به sai ya ƙarfi
فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة
Na'am. saboda haka yake cewa ah, bayan nan sai shi dujal ya kama hannuwan wannan mutumin da kafafuwansa sai ya jefar da shi sai mutane su ga alamar ya jefa shi a cikin wuta ne Ah, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhalin kuma aljanna ya jefa shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan shine wanda ya fi kowa girman shahada a wajen Allah maɗaukakin sarki ma'ana shahadarsa ta fi ta kowa
رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال an karɓo daga mughira ɗan shuba Allah yarda da shi ya ce ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته babu wani wanda ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da dukiyar sama da yadda na tambaye shi وإنه قال لي ما يضرك ya tambaye ni annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci sai yake cewa me zai cutar da kai ne game da dujal
قلت إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال هو أهون على الله تعالى من ذلك saboda haka sai shi ah, almughira bin shu'ba yake cewa ai mun ji suna cewa ne a tare da dujal akwai wani dutse da yake da shi na waina da kuma wata ƙorama ta ruwa saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da mughira bin shu'ba ai duk da haka bai kai wani abu ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Ma'amma- ma'ana dujal ba wani abu ba ne a wajen Allah duk da waɗannan abubuwan da yake da su saboda Allah shine mai iko kuma Allah ya fi ƙarfin kowa متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن أنس رضي الله عنه قال an karɓo daga Anas dan Malik Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب babu wani annabi face sai ya gargaɗi al'ummarsa game da mai ido ɗaya maƙaryaci
ألا إنه أعور annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabbas shi idansa guda ɗaya ne
وإن ربكم عز وجل ليس بأعور tabbas ubangijinku maɗaukaki ba mai ido ɗaya ba ne مكتوب بين عينيه كافارا
a tsakanin idanuwansa guda biyu an rubuta kafun da fa'un da ra'un ma'ana wannan kafiri ne na'am متفق عليه Bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه bana ba ku labari game da tujal ba labarin da babu wani annabi da ya ba wa mutanensa إنه أعور وإنه يجيء بمثال الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار tabbas shi idansa guda ɗaya ne kuma yana zuwa da kwatankwacin aljanna da wuta wacce yake cewa aljanna ce to ita ce wuta
متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس an rawaito daga abdullahi dan umar yake cewa manzo Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi ya yi magana akan tujal a tsakanin mutane
فقال إن الله ليس بأعور sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ba mai ido ɗaya bane ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى masihu eh, dujal shi kuma idansa na dama baya aiki
كأن عينه عنبة طافية idan ɗaya na dama ya yi kama da inabi wacce ta fito mana haka dai idan ne amma baya aiki متفق عليه ƙwari da muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yake cewa manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود alkiyama ba za ta tsaya ba har sai musulmai sun yaƙi yahudawa حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله har ta yadda ba yahude zai ɓoye a bayan dutse da kuma bayan bishiya sai kaga bishiya ko kuma dutse sun ce ya kai musulmi wannan ba yahude ne gashi nan a bayana zo ka kashe shi إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود kawai sai bishiyar garkar ita ce ba za ta yi hakan ba saboda dama ita tana daga cikin bishiyoyin yahudawa متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعنه رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce, والذي نفسي بيده لا تمر الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر فيتمرغ عليه فيقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantse da wanda raina yake a hannunsa. Duniya ba za ta gushe ba, face sai mutum ya wuce ta kabari ne sai ya yi birgima akan wannan kabarin, ya ce ina ma ni ne a cikin wannan kabarin.
وليس به الدين وما به إلا البلاء Babu kuma wani bashi da yake kansa kawai bala'i ne yawa.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعنه رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce
لا تقوم الساعة حتى يحفر الفرات عن جبل من ذهب alkiyama ba za ta tsaya ba har sai eh, Furat ya yaye wani dutse na zinare mana an ga dutse na zinare a cikin Furat
يقتتل عليه na'am فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون فيقول كل رجل منهم لعلي أن أكون أنا أنج- أنجو annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa za a yi yaƙi a kansa ta yadda za a kashe mutum casa'in da tara daga cikin kowaɗanne mutum ɗari kowanne mutum daga cikin su sai ya dinga fatan ba mamaki shine zai tsira a cikin waɗannan ɗarin وفي رواية يوشك أن يحفر الفرات عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا a wata ruwayar yake cewa eh, ya kusa ah, furat ya yaye wani wata taska ta zinare duk wanda ya halarci wannan gurin eh, lokacin da za a buɗe wannan taskar to kada ya ɗauki wani abu a ciki متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول an karɓo daga abu huraira allah yarda da shi yake cewa na ji manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa
يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير
za su bar madina a bisa mafi alkhairin yadda ta kasance babu wanda zai zauna a cikin madina kawai sai tsuntsaye da kuma dabbobi waɗanda suke neman abinci
وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما na'am فيجدانها وحوشا ƙarshen wanda za a tayar su ne wasu eh, makiyaya guda biyu daga muzaina waɗanda suke neman madina suna kora dabbobinsu suna zaburar da su suna cikin haka sai su samu waɗannan dabbobin da suke korawa a shema namun daji ne
حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما har idan suka isa wani guri da ake cewa saniyatal wada sai su fada akan fuskarsu متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu sa'id al-khudri daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa
يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحث المال ولا يعده yake cewa akwai wani ah, halifa daga cikin halifofinku da zai zuwa ƙarshen zamani Ah, yana ɗibo dukiya amma baya ƙirgawa mana yakan kwaso dukiya ya bayar baya ƙirgawa
رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu musa al'ashari daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه akwai wani zamani da zai zo mutum zai ɗauki sadaka ta zinare ya zagaya da ita yana neman wanda zai bashi amma ba zai samu ba
ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء za ka ga mutum ɗaya a ƙarƙashinsa akwai mata arba'in waɗanda suke fakewa a ƙarƙashinsa saboda ƙarancin mazaje da kuma yawan mata رواه مسلم muslim ne ya rawaito mana yana daga cikin alamomin tashin alkiyama mata za su yi yawa na'am
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب wani mutum ya sayi gona ko kuma ƙasa a wajen wani saboda haka wanda ya siya ɗin sai ya samu wata jaka a cikin gonar akwai zinare a cikinta فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك إنما اشتريت منك الأرض shi wanda ya sayi wannan gonar sai yake cewa da wanda ya siyar masa ɗauki zinaranka ni fa ƙasa kawai na siya a wajenka ban sai zinari a wajenka ولم أشتري الذهب نعم.
وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها shi kuma wanda ya siyar da ƙasar sai yake cewa aini na siyar maka ƙasar ne da abin da yake cikinta فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد sai suka je wajen wani mutum suka kai ƙara wajensa domin ya warware musu hukuncin saboda haka shi kuma sai yake tambayar su yake cewa kuna da ‘ya'ya
قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية sai ɗaya daga cikinsu ya ce ni ina da yaro ɗayan kuma ya ce ni ina da yarinya
فقال أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه فتصرفا sai mutumin ya musu hukunci ya ce ku je ku haɗa wannan yaran guda biyu aure sai ku ciyar musu da wannan jakar da aka samu ta zinare
متفق عليه sai suka yi hakan kuma hakan ya zama shi ya raba rigimar bukhari da muslim ne suka rawaito وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول an rawaito daga abu huraira yake cewa ya ji manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa كانت امرأتان معهما ابنا معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما
annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda abu huraira ya rawaito akwai wasu mata guda biyu suna tare da 'ya'yayensu guda biyu sai ah, kura ta zo sai ta tafi da ɗan ɗaya daga cikinsu فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك saboda haka sai ɗaya daga cikinsu ta ce ai ɗanki aka ɗauka ɗayan ma ta ce ɗanki aka ɗauka فتحاكما إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى sai suka kai hukunci suka nemi cewa annabi dawud ya yi musu hukunci sai ya ce a bawa babbar
فخرجتا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم و- فأخبرتاه sai suka zo wajen suleiman ɗan dawud sai suka ba shi labarin hukuncin da baban shi ya yi فقال أتوني بالسكين أشقه بينهما sai ya ce ku kawo min wuka zan raba shi gida biyu sai in ba kowace rabi فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها sai yan karamar take cewa "Ah, kada ka aikata haka allah ya maka rahama ɗanta ne فقضى به للصغرى sai ya ce a bar wa karamar متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito masu sauran mu saboda korewar lokaci za mu dakata a nan insha Allah za mu ci gaba a wasu darasan na gaba kafin wannan lokacin nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh